ياته ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا الأربعاء شدق وتن محرم shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda yake ya yi daidai da ishirin da shida ga watan august shekara ta dubu biyu da ishirin da izinin allah za mu ci gaba da wannan daura a inda muke karanta littattafai daga cikinsu ko kuma a yanzu za mu ci gaba da annahul wadih aljizu Sani rubutun a Aliyu Jarim da kuma Mustapha Amin. Kada mu manta dama manufan karatun shine ya za mu samu wani ilimi na luga wanda yake zai taimaka mana fahimtar nassoshi na Alkur'ani da hadisai amma bisa ga fassara da bayanin magabata. Allah ka samu magabata na gari. Allah ka samu dace. A jiya mun ga makasur da mankus da irabin su ko a yau kuma na na wannan darasi na bakwai kenan insha Allah ta'ala darasi na bakwai kenan insha Allah ta'ala a yau kuma za mu ga nasbul mudari bi an al mudmara ba'da lam ta'lil nasbul mudari bi an al mudmara ba'da lam ta'lil mun san cewa fili mudari'i hukuncinsa shine rafa ko yaktubu yajlisu yaqra'u waɗannan duka misalai ne na fili mudari'i yaktubu yajlisu yaqra'u yanamu kuma mun kara yaqulu yusi'u dukan su fili mudari'i ne to hukuncin kuma fili mudari'i kuma shine a mishi raf'a a mishi rafa'a kamar yaktubu za mu ji gashi yana da rafa'a a cikin littafi na dai mun ji akwai adawat kalmomi waɗanda suke mishi nasba akwai an akwai lan akwai idan sai kuma kai allan idan kai suna yin mafili mudari nasba uridu an aktuba sai a ce an aktuba saboda zuwan an to an ita ce ummul babi an ita ce jagora a babin ita ce jagora a babin to a wannan darasi za mu ga inda ake yin nasba da an din nan nau'i biyu ne an nasbu bi an nau'i biyu ne akwai inda ake yin nasuba da ita zahiratan ma'ana akan bayyana da ita akwai kuma inda ake yin nasuba da ita mudmaratan za a yi nasuba da ita amma za a ɓoye ta ba za a ganta ba za a ganta ba a cikin lafazi ba wa in kana shi ma inda ake yin nasuba da ita nau'i biyu ne akwai inda ake din nasba da ita jawazan izmarinta jawazan ne ɓoye ta yakan zama halas ne ko dai a bayyanar ko a ɓoye kamar hakan wajen ba da lamun ta'lil akwai kuma inda yin nasba da ita ko kuma izmarin ta ɓoye ta ɗin yakan zanto wujuban ne akwai ba'da lamul juhud ko akwai ba'da ba'da au akwai ba'da fa'is sababiyya akwai ba'da menene suke nan guda biyar? to to sai a yi shiri za mu ɗauke su ne yanzu da izinin Allah eh inda dama ma mu sauke littafin sati mai zuwa insha Allah saboda mu shiga na ukun nan din fa gaskiya fa in dai za ka yi nahawu annahul wadi din nan yi kokari ka ka shanye su duka to yanzu ne za ka fara da hau sai ka shiga cikin katarun na dawa sada da shudurul zahab sannan sai alfiyatu bin malik to in Allah yadda in dai ka bi wannan tsarin duk wani zafin nawa da za a zo maka da shi to in Allah yadda sai dai karanta da shi in Allah yadda kuma sannan duk abin da za ka karanta kana karanta shi ne kana ganin ka'idojin nahu din ga sunan in Allah yarda kana karanta su ne kana ganin ka'idojin nahu din ga sunan kaman a hannunka insha Allah ta'ala a gaskiya gaskiya domin kaga aljizul awwal na sanawi din nan ka'idoji ne jibge ciki wa in kana akwai sarfu sai ka zo na biyu kuma ka'idoji ne shi ma jibge to na uku na sanawi ya fi sauki ya fi saukin ka'idoji to Allah shi mana jagora Allah ka samu dace nasbul mudari bi an al-mudmara al-mudma da fata mimun ismul maf'ul yimma fi'li mudari nasba da an al-mudmara wacce aka boye ta shine ma'anar izmar din al-mudmara bi ma'ana al-mukhfa wacce aka boye ta boyewan yakan zanto lokaci jawazan ne kamar yadda muka gani a rubuce wani lokaci kuma yakan zanto wujuban al-amsila misalai jalastu li astariha jalastu li astariha na zauna don in huta to idan muka dubi fil misalin mu da kyau da zaka ciro misalin sai ka ce astarihu shi nan ne shahidinmu astarihu to amma me yasa kaji an ce astariha mun gane ko abin da yasa aka ce astariha saboda akwai wata an ce da aka boye ta an annasiba da aka boye ta abin da ke nuna mana cewa boyewan ba dole bane za mu ga ga irin waɗannan jimlolin a gaba an bayyana da kuma an din jalastu li an astariha mun fahimci wannan ko jalastu za ka rida ka ce filofail li astariha sai ka ce allamu lamun ta'lil me yasa aka ce mata lamun ta'lil summiyat hadhihi lam lamun ta'lil lamun ta'lil li'annaha kanat إلا وسببا لحصول الفعل ta zama dalili watan tana nuna dalili ta zama dalili na mene da, da sababin faruwan wannan aiki inda za ka tambaya limaza jalastu kaga amsa shine li astariha to kaga wannan tana lamunin tana nuna mene madalla daidai za ma ka yi ce mata lamul illa wa in kana su malaman nahu sun kira ta lamul lamul ta'lil to me ma nan illa me ta'lil dai shine dai duk dai ne dai kalmar dai illa kawai ziyada akai na ta'un kawai tana nuna dalili ne na zaman shine kawai take nuna kun gane ko gashi ne idan mun lura a cikin bahas layi na biyu da ya ce ta ji kullum min ha masbukan bilamin tufidu annama ba da ha illa wa sabu husuli ma kabla ha annama ba da ha filin da ke gabanta shine astari haɗin illa shine illa wa sabab kuma shine dalilin faruwan abin da ke kafinta ina filin da ke kafinta jalastu menene illan dalilin zaman shine da asariha mun gano nan ko to akwai ta cikin alkurani da yawa dalilin zaman shine hutu hutu to Allah ka samu dace Allah shi mana jagora mun banci wannan ko in ka zo sai ka ce allamu lamu ta'lil hakikatan harfu jarri ne hakikatan harfu jarri ne amma an zo da ita domin a nuna illa dalili so saboda haka allama lamu ta'lil tufidu illa wa sabab husuli mene ma ba'daha shine as-sarihu din as-sariha din shine ma ba'daha illa wa husu ah, sababu illa husuli ma ba'daha ah, afwan tufidu anna ma ba'daha illa wa illa wa sabab ina me ba'daha shine as-sariha din fi husuli ma qablaha me ma qablaha jalastu tana nuna faruwan fi'ilin da ke gabanta dalili ne na faruwan mene fi'ilin da ke bayanta za mu iya fahimtar haka a cikin misali na biyu idan muka duba hadartu li'a'ud al-marid hadartu li'a'ud al-marid na halarto din in ziyarci mara lafiya limadha hadartu li'a'ud al-marid kaga tufidu annal iyada iyada shine masdarin a'uda iyada sababu illa wa sabab li mene li husuli al-hudur li husuli al-hudur yanwa wannan shine kamata mu rinka kula ma'anan ma'anan me ma'anan da ke boye shine zamu kula da shi ada shine zo cikin hadisi ko man ada maridan bi ma'ana mene zara akwai ada kuma bi ma'ana raja wa inautum udina kaga dai ba za ka taba ka ziyara nan ba Allah ka samu dace yajtahibu yajtahidu talibul yanjaha dalibi yana yin kokari ne don ya ci nasara limaza yajtahidu limaza yajtahidu talibu shine liyan jaha kaga tufidu anna hadhihi lam tufidu an annahu tufidu illa wa sabab husulin najah li sababi al ijtihad sai fa idan an yi ijtihadin ne sannan za mu ne za a ci nasara kenan idan ba kokarin za a ci nasara fadi ma za a yi to tarumul izzatu namu lelan wal jununu fulun kaga yastahidu talibul yanja allamu lamul ta'lil filin da ke gabanta sai ka ce fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmara jawazan uyan din anan jawazan ne halas ne zaka iya bayyanar da shi zaka iya boye shi shi yasa aka ce jawazan banaitu baitan li askuna fihi ma sababu ma sababu bina'il baiti la li askuna fihi kun gani na gina na gina gida domin in zauna gidansa banaitu fi for fa'il baitan tamyizun mansub bil fatha li allama lamul ta'lil askuna فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد علامة التعليل فيه جار ومجرور متعلقان بفعل أسكن وفاعله ضمير مستتر فيه وجب تقديره أنا shikenan kakin wannan darasi kenan sai ka'ida wa yunsabul mudari'u ana yin ma fi'il mudari'i nasba bi an mudmaratan da an wace ake boye ta jawazan wanda ke boye ta din halas ne zaka iya bayyana da ita cikin karafurici zaka iya bayyana da ita a ɓoye ta ko ka ɓoye ta ko ka bayyana da ita ba da lamun ta'lil wacce aka ɓoye ta ita an din wanda ke ɓoye ta din halas ne a gaban lamun ta'lil saboda haka kowa wannan lamun jari ce amma saboda kula da aikin da ta yi a nan ne shi yasa aka ce mene lamun ta'lil tufidu annama ba'daha illa wa sabab fi husuli ma qablaha Allah ka samu dace sai kuma lamul juhud kalmar juhud daga jahada ne wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman quluwa shine inkari ka musu abu ga abu garar kana gani ka ce ai san ba haka bane kawai mutum ya daga karas ya ce wannan karas ne ka ce ai san wallahi ni ban yadda ba wannan robori juhud kenan wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa ga kalmar nan cikin surutun namli ko to menene lamarin take nuna lamun din tana nuna inkari ne ba lamun talil bane idan muka duba cikin bahas layi na uku li'annaha la tufidu annama ba'daha illa fi husuli ma qablaha wa innama hiya lamun ukhra idza ta'ammalta fi kulli al-amthila allati waradta waradta fiha waradat fiha in ka kula da duka misalan da tazo wajadtaha masduqa da'iman bi kana al-manfiya zaka duk ko da lokaci arzikin yanta ne da kana kana din na an samu adatu na fiyin kafinta ga fi'ili madin kana ko mudari'insa ko amrinsa amma ga adatu na fiyin gabanin haka wa ta sarfa mina وليكون هذه اللام دائما بعد النفي وسميت لام النفي او لام الجهود ko kace mata lamun nafi ko lamun juhud duk ɗaya ne me yasa tana li annaha tanfi ko da ke bari mu gani ciki bari mu ga mu dace to ina jin muska ba ko to to bari mu gani misalin farko ma kana sadiqu li yakuna sadiqaku aboki bai zanto din ya ha'inci abokinsa ba watan kaga tufidu na fe mene na fe ma ba da ha lima kabla tana kore abin da ke gabanta ga mene ga abin da ke kafinta domin idan muka lura da kyau ma kana sadiku aboki bai kasance ba liyakhuna sadiqahu dan ya ha'inci abokinsa kaga kenan tana kore tanfi husulan mene husulul khiyana lissadiq qablaha tana kore faruwan ha'inci ga magane ga aboki wanda ke kafinta cewa shi aboki ba wai an yi shi ne don ya ha'inci abokin da ke abokinsa ba mun fahimci wannan ko babban formula ma in baka gane ba za ka ga kana arzikin yake da wanda adatu na fiyin ga kalmar ga misalin ta nan lam yakunillahu liyaghfira lakum ولا ليهديهم سبيلا لم يكن الله ليغفر me yasa ta zama lamun juhud anan saboda lam yakun liyaghfir ko a lam yakun now lam yakun Allah liyaghfir lahum shamil jiddan kaga ga kanan ga, ga yakun nan ko mudari ko sai aka samu ne lam kafinta وما كان الله ليضيع إيمانكم كذا ليضيع اللام لام الجهود ويضيع فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد domin kaga ila mu jihu tana can wajen wujuban ne ko to anan oye ta wajibi ne saboda ba ga an kawo irin jumlan a gaba ba wajibi ne a boye an din a boye an nasu ba kun gane akwai akwai misali da saura cikin alkurani akwai saura cikin alkurani ko ma kana Allah li yadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yumyizal ko yumyizal khabitha kaga ma kana Allah li yadhara kaga ga tanan karara kenan ashe tun da kana har Abuja dai idan kaga an ce ma kana sai aka ce liya ko lita to lamun ɗin suka ce lamul juhud domin ita tana inkarin abin da ke gabanta ne ga sunan da ke kafinta ta ma'ana tana korewa tana kore abin da ke gabanta ne ga mene sunan da ke kafinta Allah ka ƙara hode mana ma kanatu tiyuri litus janafil akafasi tsuntsaye ba su zanto don mana ba an halicce su ne don a katangance su a cikin kejina ba a kafas jam'i ne na kafsu keji kaga tanfi husul tasjin lima litiyur tana kore kasantuwan katangancewa ne ga wane ga tsuntsaye lam yakun shubdiyu liyasrika dan sanda ai shi ban da ke shi ne bujin ya sata yana tashin gida kenan in ya faru Allah shi kare ni eh zo zai ai duk duk duk tafiyar su da domin wani nau'i ne na sata illa kawai an yi shi ne ta wata hanya to kaga lamul lamul juhud يسرق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد لام لام الجهود أما كقارة كتير المسبوقة بنفي المسبوقة بنفي جماعة يا بتاعو الله يقارب لهم تدم da yawa fa an fara da fannin malamai ba fa kare kewa ba Allahu nabi nan ba ba kowa ke karshe shi ba za dai ga dama an ce ai mun fara sha islamiyya malam wani ya karantar da mu malam wani ma karantar da mu littafin malam wani malam wani ma daga nan kuma sai aka sai muka yi sai aka yaye to in Allah da sai mun ga mata Allah shi sari mana lan akulli urafikal ashrara ban zanto din in raka ashrare ba ban zanto din in raka ashrare ba kaga wannan tana musa faruwan mene rako ne ga ashirarai ba ga wane gani mai magana tana inkari lamul jihud ko lamun nafi ko ma inkar ma ka iya cewa haka Allah ka samu dace ka'idan mu tana cewa yunsabu fi'il mudari ana fi'il mudari ne nasba bi an mudmaratan da an wace aka boyata wujuban hukuncin boyatan wajibi ne ba da lamar juhud wanda an yi nasabar ne a gaban lamar juhud ko an boye ta ne a gaban lamar juhud almasuka bi nafiyin bi kokon bi kanil manfiya to wannan darasin kenan sai kuma ba da au to au din nan tana da ma'ana biyu takunu au بمعنى إلا إذا كان ما بعدها ينقضي ينقضي بمعنى يحصل يحصل دفعة واحدة in ka ga abin da ke gabanta zai yana faruwa lokaci daya zai iya faruwa lokaci daya to tana da ma'anin menene tana da ma'anin illa wata kunu bi ma'ana ila har zuwa har zuwa ga idza kana ma ba'daha yanqadi aw yahsulu shay'an fa shay'a ita za ta kasance ita au za ta kasance ila ne za ta zo da manan ila idan abin da ke kafinta yana zai iya faruwa amma kaɗan kaɗan a hankali a hankali gradually by gradually gradually by gradually misali au misali au تجتهد يتعذر ال... يتعذر الحصاد وحصاد أو يجتمع الناس له تنال الفتاة حب محبها budurwa takan samu son masoyinta aw tashtahidu fi irzaihi ko kuma ta yi kokari wajen neman yardansa kun gane ko na biyu kuma ya ta'azzaru hisadu girbin yakan wahaltu sosai girbi a girbin dawa girbin gero ko masara ko makamancin wannan au ya sami annan lahu ko kuma mutane su tattaru don mene don shi to idan muka duba da kyau tanalul fatatu hubba muhibbiha aw tashtahida fi irdaihi a lokaci daya budurwan da yake masoyinta bai santa to amma sai aka nuna mata za ta iya ciwo kan shi zai iya yiwa a lokaci da ta samu yardan shi kaga ba zai iya ba zai iya yiwa ba ya ga fusulul husulin mahabbatihi laha ai ba zai yardansa ga ita ba zai taɓa yiwuwa a lokaci ɗaya ba sai mene sai a hankali a hankali yawwa ana dan waya ana wani wannan text ma za fara yi yawwa ka gani ana dan text ana dan text ana dan waya tun bai dauka har dai yazo ki dauka ce ke na ce ki rabu da ni ki rabu da ni ya kashe ba dai za ta gaji ba dai sai ta yi dai tana roƙon Allah ta laki abin lili sosai har da sadaka ma fi sabilin lahi to kai ko Allah ran maya kuma ce ai kuma ai za ya asara ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan ana nan wata ɗaya wata biyu wata uku wata hudu wata shida har sai ga Allah ya taimaka wata rana ya ci wata rana ya tunani kai baiwan Allah na batun daga ga haka wallahi tana suna ne fi sabilillahi ko kuma abokin shi ce kai wani dan Allah ya zu ya duba cikin wayan shi ga miss calls ya ga wata kaza wata kaza ce dan Allah wannan ba wulakanci bane kai za su za ka so ai maka haka ba wulakanci bane sai ya tsaya ya tunani zufin tunani ya ce ka gaskiya ne fa gaskiya ne fa a ka ta abun akwai hikima akwai hikimar Allah duk inda kaga haka na faruwa akwai hikimar Allah me iya yiwuwa akwai alheri tsakanin su mun bance wannan ko sai kaga shi ba zai gane ba amma abokin shi zai ja mishi kunni ko mahaifiyarsa ko wani sai ga Allah subhanahu ta'ala ya sa mene ya sa ya farfado ya farfada ko kuma ya dawo shi da kanshi ma zai buga mata ya ce don Allah ki yi hakuri ki yi hakuri ce a babu komai babu komai ka san lamarin rayuwar ne ce to amma dai yanzu yadda za a yi maganan ba ta waya ba ne ke faɗa min ran da zan zo same ki gida shi kenan to ka gani sosai kuwa ai abin da ake so kenan yan uwa wallahi tallahi duk ba mu gane ba ne kun gane ko ba ka taɓa samun ba ka taɓa sanin ka samu matan kirki yau sai kun samu haihuwa ɗaya biyu da ita sannan ne za ka taɓa samun cewa ka gane cewa ka samu mutum kirki ko baka samu ba haka ke ma baka taɓa gane kin samu mijin kirki wallahi tallahi sai inda kika haihu ɗaya biyu sannan ne za ki gane cewa eh wannan mijin da kika sama na kwarai ne ko kuma a bai kamata a ci an zauna da shi ba kyalekyale na duniya duk ba ita bace duk ba ita bace kai yanzu mata kai ma ba wai kaga shi'ar ne na musulunci tare da mutum ba a'a mu'amala mu'amala mu'amala wani malami ke bayani ana addu'a ne fa da sauran su ce shi yana addu'a ne matansa Allah kai ta wajen jahannama hai wannan abu ya lalace ka gani to duk ba nan take ba wallahi wallahi ba ka iya samun mata har kai farin ciki kai murna sai kun kwana bi sai kun dan fara kwana bi tare da ita tukuna domin idan so na na cikin zuciya ba a iya ganin laifin ba ka iya ganin laifinta yawwa ba ka iya ganin ba ta iya ganin laifinka to sai lokacin da aka kwana biyu ne an fara murmurewa daga wannan soyayyen da aka yi to a nan ne kowa zai gane cewa eh ya yi sa'a kuku bi sa'a ba wallahi wallahi idan Allah ya taimake ka samu mata ta gari da izinin Allah sun ta ka sai ka kana mulmul mana gashi ba wani hanyar samu gudugiyar shi ba kamar yadda ita ma haka sai ga tana mulmul wance sai ka ce kina gidan mai kuɗi wallahi tallahi ni dai Allah ya taimake na samu ji na gari kun yauwa an samu kunciyar hankali ka gani to gaskiya yan uwa addu'a ne zamu tashi mu miƙe tashi miƙe kai addu'a ko wani sirri ko ya haƙuri wani sirri kuma ko da ke wannan wani karatu ne ba samun shi a cikin littafi yana da wahala sai ka shiga ciki tukuna sai ka kai yanayin tukuna sannan za ka iya ganewa amma ga wani satan ansa ga wani satan ansa duk duk duk yarinyar da ta mori uwa na gari to in Allah ya dako za ka mori mata in Allah da ni na gani ne karra duk yarinyar da ta mori uwa ta gari to da izinin Allah sai dai wani jarabawa kuma za ka mori mata ta gari wannan kusa a diyari a ji bincika musamman waɗanda suke yin baya ta Allah kai mu lafiya duka su ma su ma marin ya tani yayi na'am ya ai dama sai an samu uwa na gari da uba na gari sannan ne za a samu ya na gari insha Allah sai dai kuma wani jaraba ta ubangiji ka gani kuma tarbiyya tarbiyya yan uwa tana tasowa ne a lokacin da ka fara neman wace ce abokiyar zamanka zaka zauna da ita ke ma wane ne nagarin da kike nema Allah ya baki wanda za ku zauna ku ribanci wannan zama tare to duk lokacin tarbiyya take ne take take kasantuwa mana a lokacin ne ake aza tozalin tobalin tarbiyya domin in kai sa'a ka jawo uwan kirki to da izinin Allah subhanahu ta'ala ko ƴaƴanku za a gani tare da su insha Allah ta'ala amma idan mutum ya jawo akasin haka to Allah shi kyauta Allah ka samu dace wani ɗalibi na ne game da iyali haka to Allah da shi kyauta Allah ya shirya mana to ni dai nan dai misali nan wai aunan anan ta zo da ma'anan ila ne ko ko illa a jumlan farko ta zo da ma'anan ila ko saboda babu yanda za a yi wani ya sami sowantuwan wani ko yardan wani har mene sai mene sai ya ɗauki lokaci ta'azzar hisadu hasadu ko hisadu girbin ya wahaltu au ya sami annasu lahu girbi ya yi wahala amma a lokacin da mutane suka tattara aka kawo ɗauki aka yi gangami ya zai yi ko a cikin lokacin nan ko ba zai yi ba insha Allah ta'ala kaga tana da manan illa to wannan sirrin auke nan idan dai har ka fahimci ma'anarta to shikenan ka gama da illa in ko baka fahimci ma'anarta ba to za fa a ta bin dajin ya kawada ne ko kuma dajin sundu wa alaikum salam na'am salatin eh eh a nan au harfa a tsafin ne kai tsaye ba an ka duba ai akwai fi'ili mudari a gaban shi yawwa wa in kan nan shi ma auna harfa a tsafin ne yawwa amma za ai wanda ake nufi nan shine wanda kaga fi'ili mudari a gaban sa eh shine ake nufi shine awwaladin salihun ya da'u lahu aka ce eh sosai amma fa yayi kokari fa domin din da kai ka zurfafa kwakwalwanka rinka janyo wani misalai har sai ka dace da wanda ya yi mutabaka to shi ne karatun sai ga gada da fita maka al'amfila ba da hatta la yumdahu alwaladu ba a yaban yaro na'am ba da au istami nushab tabibi ka saurari nasihar likita au yatimma shifa'uka sai lafiyanka ta samu kaga nan tana da ma'anin menene ila domin ba ka taɓa samun wanda yau zai sha panadol ya warke ya tashi yanzu yanzu nan ba zai yi ba ba zai yi ba eh shi bature na cewa ne panadol amma mu ba da dal muke cewa kai abubu Allah kai mana gafara to kaga nan au bi ma'ana ila domin tamamin shifa kan samu ne shay'an ba da shay'in shay'an fa shay'an shay'an ba da shay'in shay'an fa da shay'in kadan kadan ne lafiya take cika ko barakallahu fikum au sai ka ce bi ma'ana ila yatimma fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da au shikenan shifa'u fa'il ne nan wa huwa mudaf kaf mudaf ilayhi tahabbab ila ikhwanika ka nemi sowantuwan yan uwanka aw tanala ridahum ko kuma ka samu yardan su babu yanda za kana da yan uwa ma biyu a ce a lokaci da ka samu yardan su sai mene sai a hankali sai a hankali aw tanala ridahum ila an tanala ridahum yu'aqabul musii'u ana yin gwale-gwale ga duk wanda ya munanta aikinsa, au ya ta zira ko kuma ya bada uzuri. Kaga illa ne nan, domin da ɗalibi a ƙa'ida duk wanda ya zo bayan karfe takwas za a yi ba shi bulala goma. Yana zuwa malamin har ya daga bulala ce, me yasa ka makara? Ya zo zai zuba mishi, sai yaron ya nuna kafarsa ai gashi ya yi tuntuɓe, kun ba ta fushi. A wannan aikai sai za a ci to shi kenan, to shi kenan. amma dai ka rinka kula je ka zauna kaga za a bashi uzuri da ka gozarin sa to Allah ya sa mu dace kaga au ma'ana illa ya'tazira fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da ba'da au yuhramu tilmizul mukafa'ata ana haramta ma ɗalibin sakamako au ya shahida kaga illa an ya shahida sai in yayi kokari nan take yana kokari za a bashi na tuna wani lokaci jimlan nan in na karanta da sai in tuna wani lokaci muna tare da wasu yara da na karantar haddan Qur'ani a wata makaranta idan da yake yaran ba ni dauke su ba wani ne ya dauke su wanda ke kuma gaskiya akwai karancin karatu to sai da ka baya aka bani su na zauna malam in muna karatun ma lokaci sai in tsaya in shiru in ta tunani wai da Allah ya zama waɗannan yaran ne gabaki dai kamar sun sun koma malam kwakwalwan ba ta ja ba ta komai to amma sai Allah ya taimake ni ya bayyana da ni waɗansu hanyoyi idan zan zo lokaci sai in zo da sweet ko kuma dan su wasu abubuwa dai to idan na yi karatu na yi karatu na yi karatu sai in cewa zai karanta ko kuma in bi su layi layi sai an karanta duk wanda ya karanta sai in dauko wani abu in bashi kaga suna kokari nan take wanda kuma wanda kuma ya kasa sai in ce to ya dage shi ma gobe in ban da wani abu kuma sai in dauki sai sai in gaisa da mutum sai ga ana ta ana ta kabbara ana ta kabbara ana ta kabbara wani lokaci kuma sai in ci da hula na man sa ma yaro sai gana ta kabbara akwai wata rana ma da nace mawani ga takalma na zo ka sa ta sa bana yana ta doki to ai dole sai da motivation ko akwai intrinsic motivation akwai kuma extrinsic to dole sai da motivation to Allah ka sa mu dace to mun ga jumloli biyun farko au tana da ma'anar menene ila a jumloli na biyu kuma tana da ma'anar menene illa kenan idan ka ga abin da fi'ilin mudari inda ke gabanta kamar yatimma tanala kaga ba zai iya su yiwa su fara lokaci da ba sai a hankali a hankali ko to tana tamanin illa ne afwan ila ne idan ka dubi a tazira ya ji ta hida abu ne wanda ke zai iya faruwa a lokaci ɗaya to saboda haka tana da ma'anan illa kenan wannan shine formulanta yunsabul mudari wa ana zumiyan fili mudari nasba bi an mudmaratan da an wacce aka boye ta wujuban hukuncin boye tan wajibi ne ba da au a gaban au allati bi ma'ana ila au illa ko wanda suke da ma'anan ila ko kuma illa ko to ba da hatta kun ga dai har ila yau dai mun ga na lamul juhud lamul ta'lil waɗannan su harfu jar hurufu jar ne ko harfa jar ne amma hatta da zamu gani yanzu da wawun mai iya zamu gani da au waɗannan su harfu akfin ne harfu akfin ne al'amsala misalai la yumdahu alwaladu ba a yaban yaro hatta ya nala riza walidai har sai ya sami yardan iyayensa kun ga nan shahidin mu shine hatta ya nala hatta sai ka ce mene eh kun ga hatta takan zo harfu jarre da ta tasirin surutu tare hatta matala'il fajin matala ai ta yi jarra ko ta zama harfu jarrin to nan tana da ma'ana harfu asfin tana da ma'ana harfu asfin yanala sai ka ce fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da hatta ba'da hatta وفاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هو رضا مفعول به او ذكرت منجا مفعول به منصوب بفتحة مقدرة على الألف لأنه اسم مقصور بارك الله فيكم والي وهو مضاف والديه مضاف إليه شكرا حرف عطف eh insha Allah wata fidul gaya in ma ka yi abin nan wata fidul gaya sa'an zamul firasha zan lazanci shimfida hatta ya timma shifa'i har sai lafiya ta ta cika shahidin mu hatta ya timma hatta shi ma dai har ila yau harfo asfin يتم فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد حتى شفائي سيكتي مني سيكتي فاعل مرفوع منع من ظهوره اشتغال محلي الاشتغال المحلي بالحركة المناسبة هو كراهية توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة واحدة a ban ba nan bane za a sa wannan lirafin kawai in ka ce fa'ilun fa'ilun marfu'un bi zammatin mana amin zuhuri ha mana mana amin zuhuri zamma ko al-ishtigalil muhalli bil harakatil munasiba domin ku duba ya mutakallim idan ta zo kalman da take da kalman da aka manna ta a jiki dole yanzu a cire wasalin nan sai a sa kasara saboda shi zai fi abin nan ko kaga shifa'un ne a asalin shifa'un to sai aka zo da ya'un kaga automatically dole a share wannan rafa din sai ya kasara saboda harka ce munasiba harka ce tunasibul ya Allah ka samu dace an yi wata hikaya wai wani bakano burinsa shi dai ko da ke inda bakano a nan ya hakuri in ya je burinsa in ya je in ya je aikin haji an biya mai aikin haji su littafin a shafa yake nan baya tafi aikin haji duk shago da kasokansa kuma sauki bai zufi shi ba ya tafi shago duk shagon da ya shiga a makka sai ce a ina a bashi littafin a shafa sai ce a su ba ta sanin wani littafi a shafa ba ba su san a shafa ba a ikon Allah garin mun san ce ba littafi a shafa ce to kila sai ya je Madina da ma zo ya hijira hijira zuwa Madina ban sai ya je can ana zuwa yana zuwa Madinan duk shagon da ya je sai a ce ai su ba san littafin a shafa ba ce abin mamaki maka da Madina ba littafin a shafa garin da mun zo ya zauna ya rayuwa bayan ya dawo gida shagon farko da ya shiga kasuwan kurmi ya ce ba shi littafin a shafa sai gari sai aka dauko gari littafin a shafa ka mai komi shi bai sun shi ne zama a shafa din ba in ka ce a shafa ai ka hausa ne a shifa da kasra shi ne yayi ina ina ga kalmatin cikin suratu yunus qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un ai ba ce wa shafa'un ba wa shifa'un go to saboda haka kitabu shifa kitabu shifa na'am shukran na'am a shafa a shafa da ma ce kitabu a shafa ne kila su gani amma shi ya ce kawai yana sa a shafa na'am ايه هنا القضية يض Allah ka samu dace Allah ka mana jagora to irin shi haka muke yi a cikin turanci kawai muna daukan kalmomin ne muna alkafura sai mu karanta su felin din adda sunan adda muna cewa macet ha mishati ina zuwa mishati shi ne yadda ake faɗan kalmar ka gani to Allah kai mana gafara shi yasa gaskiya sai mun dawo mun gyara yan uwa ko turancin ne maje wani aboki na ya bude group na WhatsApp wanda za a rinka da koyan harkan da'awa da turanci alhamdulillah jama'a sun yi abin nan ana shiga cikin group din yana Kaduna ne malami ne umda ko kuma gwani shikenan sai ya bugo mun waya ya ce to ya ga announcement din nan sanarwa nan da aka tura sai ce a aiko ya ya ko ya ko ya ko waje ba ce ya kira ni cewa ya sana cikin group na ce to babu komai ya ma bani admin ne to sai ya ce min za a rinka gabatarwa da sauransu ni ma zan rinka gabatar da darussa kaza kaza kaza kaza da ya ga mun ce to na gode Allah saka da alheri Allah ya sa albarka to bayan mun rabu wajen karfe goma na dare can sai na sake buga mishi wa sai na ba shi shawara na ce to ni ina ganin ai matakin yanzu ba haka ya kamata a fara ba saboda na farko ba mu da ɗabi'an yin magana da turancin saboda society namu ba mun taso da shi ba ne ka duba ka duba ka dubi wanda ya taso a society din da ake turanci tun yana ƙanana ka duba kiristoci su tun a coci ma turanci ne kawai komi bible din komi bible din su komi turanci ne kawai karke sai ga ba wani karatu ne cin da su ba amma dai kana jin turancin a baki to shi ne sunin cin shi ya kamata ne a buɗe aji a ɗauko brighter grammar nan ni dai ina mana abin nan ina jin mana hankali brighter grammar nan kan wasa da su ni dai ni ne samu foundation haka kuma duk wanda zan karanta nakan nuna mishi amma in baka samu malami kyau mai kyau to sai ka kokari ka samu wani ko kuma ka roki Allah ba ya zanta ka da malami mai kyau wanda zai karanta da kai ka'idan ya maka bayani to shine sai nake gaya mishi ce to a samu wannan littafin a yi daura ɗinta ko da a cikin wata uku ne a sauke ta to kaga idan an kai wannan to an ƙara harraka ustazai kenan dama idan ustazai ne wanda za su isar da adawa to an ƙara harraka su yanzu sun samu abin daidai gwargwado kaga me zai yi me za a yi za a ci gaba da shi sai ci gaba da tafiya amma wanda faƙi shi illa yudhi wanda ke ba shi da abu mutum ya fito daga jama'ati ko ya gama ko ya fito daga department arabi ya gama digiri din sa kace wai yazo yayi turanci yanzu in ba dai na society din da ake bane ba su ba su yi ba amma da zaka kamo shi ka dan bashi dan basic basic rules din don Allah da ko sai ga wani ma ma sai ya dan bokan ma basic ba basic ba basic to Allah ka gafarta mana to cikin iko Allah subhanahu ta'ala ya amanna da abin ya ce to malam mai ma ka canja mun tunani ma yanzu ma ka da haɓa wasu amin abubuwa na ce to lalle ya kamata a kokari a yi wannan shirin na gaya min shi mu ma nan gashi irin shirin da muka yi za mu wahara in Allah yadda to Allah ka samu dace don gaskiya in ka sami in ka san language ina ba mu shawara yan uwa in za ka san larabci turanci faransanci kowane harshe yi kokari a matsayin ka na academician yi kokari ka tafi da shi ne da ka'idojinsa ka tashi a hankali haka bunƙasa amma fa shi harshe kullum yana buƙatan training ne practice ne kullum kana yin shi kana yin shi na gaya mana yadda nika yi sai fa in taso na sauko mota man gurin babbar in kama hanyar gida ko kuma na fito daga islamiyya in kama hanyar gida ko kuma na fito daga wani guri in kama hanyar gida wallahi ina tafiya ne ina turanci ko ina larabci ba kowa amma ina yi ne ina abin nan har ma in na zo zan shiga gida in dan tsaya a kofar gida in dan tayi in dan tayi in dan tayi in zan shiga in na shiga cikin gida mata zan ce da wa kake magana in ce ni da nake magana sha to ai sai mutane su kai hauka in ce to su ce din ni na sa abin da nake yi to ba gashi ba daidai gurgudu a dan dai abin da muka dan yi dan kasa dai irin dan dai wai abin da ke bai takara karya ba zaka bude baki kai turanci har ka ji ma wadansu suna sha'awa da Allah ya za ya su yi irin wannan turancin ka gani to Allah ka sa mu dace Allah ka tabbatar da mu amma a mu koya ne domin isar da da'awa na musulunci Allah sa mu dace la yumdahu alwaladu hatta yanala zawalidayhi ko sa'alzamul firasha hatta yatimma shifa'i la ta'kul karka ci abinci hatta ta ju'a har sai ka ji yunwa to la ya zan mata lirabi harfu nahyin to kun gani da yake an yi karatu akai ba a baya kun gani shi yasa karka ce komai sai ka san lirabin sai inda kake koyon nahwu ainihin gurin da da muhallin shahidin ka san shi ne yake wajiba ka salli irabin sa sauran zaka zo a hankali a hankali dai in kar karanci ka'idan baya to zaka tunato da wasu abubuwan da karanta baya ka'ida a gaba zaka karanto zaka tunato baya sai ka ce to ashe kalma kaza cikin jumla kaza ai shiga inda zan yi irabin ta ta kula sai mu ce mene na'am majzum bila annahiya بارك الله فيكم وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تو barin dan mana gwari gwari ko kuma mu rubuce da man in kaga fi'ili mudari'i ya fara da alhamza kamar misali a akulu ko ko ga ya kaga ya fara da ta'un misali ta'kulu mun banci wannan ko ko kaga ya fara da nahnu afwan nunun kamar misali na akulu na to kaddar fa'ilinsa sai ka ce fihi wujuban fihi wujuban kamar misali a akulu fi'il mudari wa fa'iluhu dhamir masdurun fihi sai ka ce wujuban taqdiruhu ana ta'kulu wa fa'iluhu dhamir masdurun fihi wujuban taqdiruhu kaga fihi wujuban ta na'kulu wa fa'iluhu dhamir masdurun fihi wujuban mun bance wannan ko amma idan kaga ya fara da ya'un sai ka ce wa fa'iluhu dhamir masdurun fihi jawaza kamar misalin ya kulu ya kulu kun ga ya fara da yawon ne to mu rike wannan fomulan da kyau wa alaikun salam wa rahmatullah na'am mm to wannan sigan jumla shine zai bambance maka amma kawai zaka ta akulin ne banda inda aka ce ta akulina ko kuma inda aka ce maka taraktu zainab bil baiti ta akulu ta'am banda nan na namiji ne kun gane mukhatab to barakallahu fikum ba'da ina ne rige mana hatta harfu afin ta ju'a sai ka ce mene فعل مضارع منصوب اها نعم نعم بارك الله فيكم تو وفاعله اها فيه وجوبا تقديره انت كاي، بارك الله فيكم لا تدخل حتى يؤذن لك لا أداة نفين تدخل فعل مضارع مجزوم ب لا أه وفاعله ما دل فيه دام ابن لك سنجتنا فيه وجوبا تقديره أنت حتى حرف عطف يؤذن فعل مضارع منصوب بأن وجوبا بعد حتى ka gani malam jawaza ai shine gaban lamu ta'aliko yawa na'am a ai ba mu ce wa fa'iluhu ba yu'dhana nan sai ka ce wa na'ibul fa'il damirun mustatirun fihi Mhm, saboda ga yawan nan barakallahu fikum laka jaru majrur القاعدة ينسب المضارع بأن مضمرة أنا مفعول مضارع نصب da an. wacce aka ɓoye ta ko abin ɓoyewa wujuban ɓoye ta hukuncin ɓoye ta nan wajibi ne ba da hatta wanda filin ya zo ne a gaban hatta mun gane nan ko? na'am al'amsila na'am ba da fa'is sababiyya ba da fa a sababiyya to ita fa'us sababiyya sai mun kula da ita da kyau akwai fa'un waƙi'atun fi jawabi shar to ba ita ke taɗi ba nan ana taɗin fa'un ce a sababiyya ita kafinta za ka ga nafi ko talab za ka ga nafi ko kuma mene talab nema a aikata wani abu misali lam yusi fa yubgada takadirinsa fa'an yubgada fa'an yi gudaba can ma hatta an iya nala da walidaihin lam yusi bai munanta ba fa yi bugaba ballantana a mene a fushi da shi to ka gani wallazina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim ita ne ko a ba ita bace ko masha Allah ba ita bace to amma mu duba ita wucin na ana samun nafi ko kuma me ɗalibi ne kafin ta ko to mu duba wucin na akwai nafi kafin ta eh yau ba samu nafi to ita ce ko ba ita bace ba da lada ita ce la yuqda alaihim la yuqda alaihim ba ga nafi ba ai nafiyin nan ba a ce muku masbuka bilan ba inda an kayyade ne to sai zama sai lam kawai amma ga ce bi nafiyin to za a iya samun kowace adatin nafi kun gane la yuqda alaihim fa yamutu inda wajen qur'ani ne takadirin su shine fa an yamutu me menene alamar nasuban hafu hafin nun barakallahu fikum to Wa'alaikun salam wa rahmatullah. Fa ya ati yakun bagta ko to sai mu duba baya. A bari mu gama da wannan misalin. Fa ta ati yakun bi aya. To mu duba baya. Na'am. Eh ina alarmomi ne ta su mana. وإن كان كبر عليك إرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا أو سلما في السماء kun gane to sai mu biwa mu gani akwai nafi wa in kana kabura alaihim a kabura alaika iraduhum fa in istata'ta an nafakan fil fil sama'i aw sullaman fil ard fatatiyahum to sai mu bi mu gani idan akwai nafi ko ko talab ko ma'anan talab din to ita ce to to to bari mu je wannan din la yu'minu bihi hatta yarawu al'azab al'alim fayatiyahum bagta kaga ga tana a ai ba dole bane za a iya samun wani bangare a aya nan kuma a samu cikon bayan ai zaka lura ne shin akwai connection tsakankanin su inda connection tsakankanin wancan ayan da wancan ayan gaba shikenan zai iya yiwa ta zama insha Allah ta'ala kun gane kaga wannan akwai mene akwai nafi ko to kaga ta shiga kenan insha Allah ta'ala to bari mu kawo mu kuma wancan fa in istata'ta an ta'tiya am an afwan fa in istata'ta an tabtagiya nafakan to ku duba da kyau idan har zaka iya ka kawo mene kaga nan babu abin da ke nuna talabi a nan ko kuma makamancin sa shardi ne a'a ba shardi bane in istata'ta idan har ka sami iko ba ka ce to ina jawab ina fili sharri ina jawabu sharri misali aka ce adatu sharri ne ka gani barakallahu fikum fa hallana jamil jiddan fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana fa hallana ka gani wannan ne akwai mai akwai talabi anan domin istifhami anan yana da ma'anin talab ne fa hallana min shufa'a shin muna da mene kaman kenan dai da ma dai a ce muna da masu taimako fa yashu ai fa an yashfa'u lana salihan garin da kunna to menene kafin sa kafin sa kafin sa anam ko hmm araf ne to menene farkon ayar ko kuma kafin ta lalubo mana kalmar da ke kafin ta يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربنا بالحق فهل لنا kaga fahal lana anan kaga istifhami ne kun ban nan ko amma menene ma'anar istifhami anan ka gani to amma wannan arafi ne kuku shuwashuwan anami ne anami ne arafi ne to to Allah ka samu dace Isma'il ma'rufa fatana da shukura ka aikata abu mai kyau fatana da shukura sai ka sami abun nan yabo isna'il ma'rufa kaga wannan fi'ili nam kaga talab ne nan ko in an ce talab ba fa dole sai fi'ili amri ba fa zai iya yiwa mene a yi shi ta hanyar hani zai iya yiwa a yi shi ta hanyar istifhami ne ma istifhami tambaya amma ma'anin shi nema ne kun gani fatana da shukura ai fa'anta na da shukura kun liginar janibi ka zanto mai taushin gefe ma'ana mara cutar da mutane mai saukin hali ɗabi'a fata habba sai ka zanto abin sowantuwa to kaga shahidin mu fatanala fata habba mun fahimci wannan ko yawwa fatanala shukura kaga alfa'u sai mu ce mene alfa'u fa'u sababiyya sai mu ce mai kuma yubgada yujiba تنادى تحبى كون فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية بعد فاء السببية نعم القاعدة ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد فاء بعد فاء السببية المسبوقة بنفي أو طلب أنا مفيل مضارع nasba da an wuce aka ɓoye ta ɓoye hukuncin ɓoyintan wajibi ne a gaban fa'u sababiya ko? ta na'am na'am saura guda ɗaya ne ko? ma wawul ma'iyya ko? ta wannan wawul ma'iyya tana da ma'anin menene ma'a ai mun yi cikin murha ko tana da ma'anar ma'a tarayya watan ita wucin nan wawul ma'iyya kakku dai manta da ma- da- da ma'iyya ma'anarsa ma'a ko tarayya to ku duba cikin bahas din layi na biyu ta'ammalil af'alil mudari'a yandamu wa yamunna wa takdhibu wa tuhmala ka kula da afa fili na mudari'ai ga sanan yandamu yamunna takdhiba tuhmala tajid kullum mina zaka samu kowanne daga cikin su masbukan biwawin an riganye shi ne da wawun tufidu musahaba ma qablaha lima ba'da tana nuna tarayyan abin da ke kafinta da kuma gabanta wa in shi ta fakul in ma ka so ka ce tufidu na fiye husuli ma qablaha wa ma ba'daha ma'an in ka so ka ce tana nuna korewan rashin rashin rashin farantu watan korewan ko tana nuna rashin fara- faruwan abin da ke gabanta da abin da ke bayanta duka فالنفي في الم... فالمنفي فالم- فالمنفي في المثال الأول هو مصاحبة الندم لفعل الخير نعم شكرا لم يفعل الخير ويندم bai aikata alheri ba ya yi nadama kun gani tana nuna mene na fiye husul fi'ilil khair wa nadama na ma'an tana nuna korantuwan faruwan aikin nadama da kuma mene ai alheri da kuma nadama to sai ka ce alwawawul ma'iyya alwawawul ma'iyya yanda mafi'il mudari'un mansubun bi an mudmara wujuban bada wawul ma'iyya lam yuwasil fakiri bai kai ta fakirin ba wa yamunna alaihi ai wa an yamunna alaihi ku duba waɗannan harfin ba su suke nasaba ba a'a an ce da aka koya ita ce take nasaba din yawa ita ce take nasaba din wa yamunna alaihi la ta'mur bis sirqi wa takdhiba kar kai umunni da gaskiya kai ƙarya kaga tana nuna rashin menene rashin yin umunni da gaskiya da kuma yin ƙarya din la tanzur ila uyubin nasi kada ka kalli aibobin mutane wato mana uyuba nafsika kai kuma ka wofintar da aibobinka kaga dai tana nuna rashin kallon aibin rashin kallon aibin mutane da kuma mene da barin aibobin da ke kanka to ita abin da take nuna nuna kenan sannan kuma tana ma'iyya din shine tarayyan abin da ke kafinta da abin da ke gabanta wajen rashin faruwa duka ba su faru ba sun yi tarayya kan rashin faruwa na farko kenan sannan kuma na biyu ana gane ta ne idan subiqat bi nafiyin aw talabin shine nahyin kenan Mm, sosai kuwa a dokar kar ya haɗa su ya ce a tafi masallaci a afuwan ya ce a faɗa a faɗi gaskiya shi kuma sa same shi na ya zama ba zuga to kar ya haɗa kar ya haɗa ma'ana tana nuna rashin faruwan wannan da wannan abin da ke gabanta da kuma abin da ke bayanta duka ba su faru ba kaga sun yi tarayya ne wajen abu abu daya me abu dayan nan rashin faruwa shi yasa ake ce ma wawun din wawul ma'iyya ko kuma wawul mini musahaba eh to akwai wawul atfi ko to idan Allah kan muka zo na hau na uku za a yi magana za a yi mana magana akan wawul atfi kuma za mu abin bance tsakankanin su saboda sun yi kama da juna jama'a mun fahimci wannan ko wayan dama waya munna wa takriba wa tuhmala dukkan su fi'lun mudari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da wawul ma'iyya haka ke lirabi ina da janyo hankalin mu wajen mu samu littafin nan eh miftahul iraq miftahul iraq yawwa gaskiya idan har muka rabu ka tafi ka koma can inda kake da wuya ne ka samu wannan littafin sai dai in mutum ya samu alayanin saboda sun yi nusurfin shi na gama mana sai da aka sauka da wani application sannan da aka yi downloading din shi littafi ne mai kyan gaske zai ɗauko ka ya saka akan ya hanya ga yadda za ka yi irabi yana da kyau sosai muktawul irab na Sheikh Muhammad Ahmad Marjan Sheikh Muhammad Ahmad Marjan barakallahu fikum na'am shi wali musallu na'am wajen lirabi akan ce fi hujuban ko fihi jawazan wa fa'iluhu damirin mustatirun sa ce fihi hujuban ko fihi jawazan to ta ya za a yi magani fihi juwan ko fihi jawazan shine muka ce idan kaga fi'ili mudari in ya fara da alhamza kaman a akulu ko ya fara da nunin kaman na akulu ko ya fara da ta'un na wanda kake magana da shi kaman ta akulu to shi kenan idan ka zo sai ka ce fa'iluhu damiru musutun fihi wujuban kai sai in ko kaga yawon ne sai ka ce fihi jawazan akwai wata hanya kuma in kaga wanda fi'ilin ke ake magana a kansa mudari idin ke nuni a kansa yana halarci gurin da ake magana din shi ma fi hujuban ne in kuka gaba shi nan fi jawazin ne in na ce akulu ba ina nan ba in na ce ta akulu ba kana nan ba in muka ce na akulu ba muna nan ba amma muka ce ya akulu dawud yana ina shi fi jawazin ne wa alaikum salam mun bincin nan kuma malamai na malam eh na da mene in ka lura nan idan ana neman fa'ili ai fa'ilin kaga lamirin boye ne to shi za a ce fi wujuban ne koko fi jawazan eh idan Allah mirin boye ne ba ko ina da zai zama jawazan ba akwai inda zai zama wujuban akwai inda zai zama jawazan to duk idan ka ga fara da alhamza ko nunin ko kuma ta'un shi fili mudari'in to fihi wujuban ne amma in ya'un ne ya'un ce to fihi jawazan kenan shine ma muka da wani gwargwarin idan wanda fili mudari'in ke magana a kansa yana kusa kamar ce a akulu ba gani ba ta akulu ba ga kana gurin ba gurin da ake magana na akulu ba ga shi muna gurin ba to ya zama mene wa fa'iluhu dhamir musattun fihi wujuban kenan amma muka ce Musa ya akulu yana nan gurin yanzu kaga zama mene ban sani ko abin ya fito to barakallahu fikum to Allah ka samu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك الله